أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيو منا تقوس قوة رمضان هجرة تمنظان الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da uku ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a jiya mun tsaya aya ta saba'in da tara a cikin suratun nisa a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta saba'in da tara zuwa tamanin a shafi na tis'in da ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ce, Man yuti'ir rasula faqad ata Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Man yi rasul, duk mutumin da ya yi ma manzo ɗa'a, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne abin nufi nan a nan, ko da yake lafzun rasul don yana ɗaukar duk manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko, ko ba haka ba, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم كوبا هكبا sannan lafzin rasulu a cikin yare na larabci yana ɗaukar duk mutumin da aka tura shi zuwa ga wani abu shi yasa wani sahabi da aka tura shi ce inni rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni manzon manzon Allah ne an ce kalimatul rasul tana iya ɗauka kowa ma amma nan da anka ce man yuti'ir rasula akwai al alif wal lam allati tufidu at-ta'rif ko ba haka ba wanda yayi manzo da'a shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah hakika yayi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a dan haka game da abin da munafukai suke faɗa na cewa shi manzon ne shine sanadiyar musibobi su afko musu cikin kowane lokaci wanda ba sa wasu tsammani a'a shi annabi ba wani abu bane face mai isar da sakon Allah subhanahu wataala in kun kaga aya ta zo ko hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne umurni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha da haka rashin fahimta ne cewa addinin musulunci shine yake kawo matsala aiki da alqur'ani shi zai sa mu ci baya aiki da hadisi shi zai sa war mu ci baya wannan ba gaskiya bane a'a bin Allah shi zai sa wa a ci nasara duniya da lahira dalilin da yasa muka ki ci gaba dalilin da yasa turawa suke da iko akan mu saboda ba mu aiki da alqur'ani ba mu aiki da hadisi irin yadda ya kamata ina fata an fahimce ni da haka Allah ya kira su da cewa ba su fahimta mun yi bayanin wato nau'i na fiqhu jiya game da abin da ya bayyana nau'uka na fiqhu saboda ɗalibin ilimi ya zan cikin shirin ko ta kwana an gane ni mun ka kawo waɗansu daga cikin su waɗansu da bamu kawo ba a jiya namanta akwai abin da suke cewa fiqhul khilaf shine fiqhu na sabani yaya za a sanin yadda ake yin sabani tsakankanin malamai ya za a haɗa maganganun malamai wannan fiqhu ne shi ma mai zaman kanshi a yanzu ina fatan kun fahimce ni wanda Abdullah bin Muhsin at-Turki shine shugaban majalisar malamai ta duniya Rabitatul Alam al-Islami wanda ke Makka ina fata an fahimce ni binciken shi na magister da yayi akan fiqhul khilafiyyi yadda ake gane sabanin malamai sannan kuma akwai fiqhul qadaya al-asriya ko fiqhul qadaya al-mu'asira ababen da suka faru a wannan lokaci can da babu su sai malamai su zabna su fitar musu da hukunci to shi ma wannan waɗansu malamai suna kira ne fiqhun nawazil wato annazila ita ce wata sabuwar abu da ta sabko ma duniya wanda ba a san da ita ba ko kuma suna kiransa fiqhul mustajiddat aje cikin ibada yin sallah cikin jirgi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hau jirgi ba ya menene hukuncin su kaga waɗannan qadaya ne mustajidda kaga wannan ko kuma irin wato abinda ci gaban da duniya ta samu na kere-kere ko likitanci dole sai ana samun malamai suna magana akan wannan dan haka waɗannan dai a takaice da fiqhul waqi da iya ya san irin halin da yake ciki wace irin rayuwa ce muke yanzu kada ka tafi ka bada fatawar da za ta zama tuwa musiba ga musulmi ina fata an fahimce ni waɗannan dukan nau'uka ne na fiqhu wanda suna buƙatar ɗalibin ilimi ya zage ya zage damtse don saboda neman ilimi dan haka in kai ma manzo da'a kai ma Allah subhanahu wataala da'a an gane wannan aya take nuna yi manzo da'a menene wajibi ne an gane ni yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne don yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a yi ma Allah da'a ne bijire ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bijire ma Allah subhanahu wa ta'ala ne da wannan zaka gane cewa idan malamai suka yi ba bayanin aya ko hadisi in kai musu raddi ba su ne kake yi ma raddi ba wanda ya zo da addini na shi kake yi ma raddi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma Allah ne kake yi ma raddi kai tsaye amma a fakaice baka nuna haka nan ba yanzu waɗanda suke cewa dokokin musulunci a canza su irin masu kare haƙƙin ɗan adam ai an zalunci mata sai mu ce malamai su ne suka ce a ba mace kashi ɗaya a ba ko a ba namiji kashi biyu wa ya faɗi wannan Allah ya faɗa ko to wane ne ya zalunci mata ke mai sai sai a ba haka nake nufi ba ba haka ke nufi to kakar ke nufi ba malamai suka kawo aya ba ba malamai suka kawo hadisi ba an ka ce maka Allah na ce li zakari mislu hazzul unsayin amma bai so a ce yayi ma Allah raddi sai dai a ce yayi ma malamai raddi da haka in ka girmama alkur'ani ka girmama ma'abuta alkur'ani Allah ne ka girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka girmama Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين waɗannan kaɗan daga cikin ayoyin da suke nuna cewa dole sai an bi annabi zance a ce za a riƙe ƙur'ani shi kaɗai aiki da shi wannan ba gaskiya ba ne an gane ni kwanakin baya mun gabatar da muhadara a nan garin kwandi ita ce muhadara ta ƙarshe mun je buɗe masallaci an yi muhadara kan tarbiyya to sai wani ya yi mini tambaya kan zancen waɗanda mutane ake cema alƙur'aniyun don sun zo sun gabatar da karatuttuka a gidajen rediyo da ɗausar wurare nace mishi to irin waɗannan aƙidu ko ɗan matsaloli ba a yin bayanin su cikin lokaci kaɗan abu ne nake na buƙatar a yi bayani a kan shi a ilmance kuma a tarihance to sai ni ga dama na yi alƙawari cewa insha Allahu in Allah kawo ni akan wannan aya zamu bayani kan waɗannan mutane domin waɗannan mutane sun shigo wanda ba su da ilimi suna bin su idanu rufe saboda suna da shibohoyi amma bari mu zo mu duba mu gani shin menene ake ce ma sunna abu na farko abinda ake ce ma sunna da larabci shine hanya an gane ni hanya ita ake ce ma sunna an gane ni at-tariqa ko kuma aw-sira amma mi ake nuhi da sunna a cikin addinin musulunci tana da ma'anoni da dama shi yasa wani lokaci sai su kwatar da kai domin abinda in an ka ce sunna wani lokaci malaman hadisi mi suke nuhi da ita malaman fiqh mi suke nuhi da ita malaman usulul fiqh mi suke nuhi da ita kaga duk baka san wannan ba to kaga lokacin da zaka tattaunawa da mutum in kalma tana ɗaukar ma'ana ɗaya biyu uku hudu biyar ya kamata ka san cikin su wanne ne za a tattaunawa cikin wannan ma'ana domin an ka bar ta kawai hakan ga to sai ya zama to tattaunawa da za a yi ba ta da amfani ina fata an fahimce ni lokacin da mutane suke da sabani akan kalmar Allah in wani ya ce Allah to waye Allah shin Allah da muka bauta ba ɗaya ne domin akwai mai bauta ma kusu akwai mai bauta ma maciji akwai mai bauta ma dango akwai mai bauta ma doguwa ko ba haka ba akwai mai bauta ma aljannu akwai mai bauta ma Allah mu muna ce Allah muke bauta ba kiristoci sun ce Allah suke bauta ba ina fatan kun fahimce ni yahudawa sun ce Allah suke bauta ba masu bauta ma saniya a kasar mitik da suna India sun ce Allah suke bauta ba kaga dole kahin a tattauna sai an san shin Allah namu ɗaya ne ko ba ɗaya bane sannan a shiga cikin tattaunawa ina fatan kun fahimta to malaman hadisi sun kace abinda ake nuhi da sunna ma usira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wata magana wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aw fi'lin ko ko aikin da yayi a aikace an gani kamar sallah ruku'i da sujada ko ba haka ba aw taqririn ko ko abin da yaga ana aikatawa amma bai yi magana ba saboda annabi ba zai bar mutane su aikata annaba don Allah ya aiko shi ya shiryar da mutane aw sifatin khalqiyya ko ko sifa ta halittar da Allah ya halicce shi da ita misali a ce yana kaza balarabe ne fari ne kaza kaza aw khuluqiyya ko ko abinda aka ruwaito kan abinda shahid dagu dabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wasa da sahabbansa yana zama tare da sahabbansa yana cin abinci kaga wannan khuluqiyya ne aw sira ko ko labarin sa sawa'an kana zalika qabla al-bi'sa aw ba'daha shin wannan ya kasance kafin a aiko shi kafin a bashi manzanci ko ko bayan manzanci duka malaman hadisi suna kula da wannan to wannan shine abin da ake nufi da sunna wajen malaman hadisi amma in an ka to wajen malaman fiqhu abin da suke nufi da sunna as-sifa shar'iyya lil fi'l sifa ce ta shari'a wadda fi'ili yake dauka al-matlubu wanda an nemi a aikata shi talaban ghayra jazim wanda ba tilas bane yusabu wato ala fa'ili yusabu almar'u ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi ana ba mutum lada in ya aikata amma kuma in bai aikata ba bai da zunubi kaga shi yasa in ka ji an ce sunna ka tambaya shi wajen malaman hadisi ko wajen malaman fiqh muna abin an ce sunna abinda bai kai farilla ba ko ba haka ba shi ko wajen malaman hadisi duk abin da yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ruwaito in ya inganta to mu ce wajen malaman usulul fiqh su kuma malaman usulul fiqh mi ake ce ma sunna a wajen su su ko suka ce qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu da aikin sa wa taqriruhu da kuma abin da ya tabbatar ina fata an fahimce ni wasu daga cikin malaman usulul fiqh sun ce wa ma hamma bi fi'lihi alaihi salatu wassalam da abin da ya so ya aikata bai aikata ba amma in abin nan an nuna cewa ya so ya aikata shi bai bar shi ba saboda waɗansu dalilai bai faɗi dalilan da ya sa bari ba kamar lokacin da ya ce in Allah ya kai ni shekara mai zuwa zan yi azumin tasu'a an gane ni sai in haɗa shi da ashura Allah bai kai shi ba shekarar ta dawo za mu aikata ko ba za mu aikata ba kaga ba za a ce tun da annabi bai aikata ba kai ba za a aikata ba don yayi burin ya aikata Allah bai ba shi iko ba amma ya ce na so in sa a ta da sallah laqad hamamtu an tuqama as-salah na so in sa a ta da sallah sai in koma in je gidajen mutanen da ba su yi sallah in kunna ma gidajen su wuta kaga ya so ya aikata amma kuma bai aikata ba don haka kakka ta yi ka je kana kana jin karhin wa'azi ka ce a samu magalam ka bi gidajen mutane duka zo ka zuba isan sai ai tashin hankali yanzu su gidan kasa da kai Allah ya shirye da mu to dan haka dai a takaice kun ga ashe su malaman hadisi suna kallon rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya shi yasa duk abin da an ce an ruwaito yana da alaka da shi to ya zama to sunna su ko malaman fiqh suna kallon hukumce hukumce na shari'a abu kaza wajibi ne ko haramun ne ko mustahabbi ne ko mandubi ne ko mubah ne su ko malaman usulul fiqh suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya aikata za a yi koyi da shi ta hanyar Allah ya aiko shi a ciratar da hukumce hukumce na shari'a a cikin ayyukansa da maganganun nan sa da kuma ababen da ya tabbatar to kaga wannan shine sunna to amma anan dan ka gane wani abu wata wata kaida mai muhimmanci shine cewa akwai ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata su amma ba a dauka su matsayin sunna abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a matsayin shi na dan adam an gane ni yana da janibi na kasancewa shi manzo yana da janibi kasancewa shi na dan adam yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wata isanya yana jin gajiya sai ji an gane ni sai ya huta karkashin wannan itanya ko ba haka ba to baka cewa yanzu zaka biya kuɗi daga nan Niger ka tayi sai ka tayi Saudiya ka je ka iske itanya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha inuwa kai ma ka sha inuwa saboda wannan ya aikata shi ne a matsayin shi na mi a matsayin shi na dan adam sannan kuma ba za a sanya ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a matsayin shi ya bada shawara ne idan shawara ya basu ya bayar to wannan ba a kiran shi abinda yake sunna an gane ni lokacin da barira wata baiwa aka yantar da ita mijinta yana son ta yana kaunarta ko ba haka ba yana kuka bayanta ita ko an yantar da ita yanzu ko ba zo da ta zauna karkashin sa ba mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yarda ta zauna tare da shi tace umurni aka bani ko shawara saboda in umurni ne annabi ya baka umurni bi zaka yi aikatawa zaka yi amma in shawara ce fa ba dauka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni mai ceto ne shawara ce nake bayarwa tace to ba da bukata ta shikenan sai ya je ta kuka ya mutu ko ba haka ba dan haka wannan shawara ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajen yaki da aka yi ta yakin Badar sai ya tsaya wani wuri ɗaya daga cikin sahabbai ce mishi shin wannan wurin Allah ne yace Hubab ibn al-Munzir yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin Allah ne yace mu tsaya a nan ko ko ra'ayi ne irin na yaki kake ganin wanga wurin yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a shawar abato dubara ce ta yaki yace to wannan wurin bai dace ba sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga inda ya kamata a je kuma sai aka je a wannan wuri kaga wannan sai an fitar da shi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya iske mutanen Madina an gane ni suna da ƙari na dabino za a ciro fure na namiji a je a danganta zuwa ga ƴa mace wannan zai sa dabinon yayi ƴaƴa shine suke ce ma kilili in ji malaman zauri at-ta'bir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo sai ya ce ma ansar kada su aikata da yace musu kada su aikata sai suka sa tsammanin wahayi ne yazo ko da aka zo da bino bai yaya ba irin yadda ya kamata sai manzo Allah suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakani ga sai ce a'a ni na hane ku ne ba dan saboda an yi mini wahayi ba a'a ni na san tsammani abin zai yi amfani ni don haka antum a'lamu bi umuri dunyakum ku ne mafi sani da al'amarin duniyar ku kuje can ku ta binciken ku ina fata an fahimce ni don haka kana mallami likitoci na harkokin su ba aya bace ba hadisi bane ba hukuncin shari'a bane don Allah ka bar su su aikin su magana ta rige ta kare ina fatan kun fahimce ni to dan haka duk lokacin da za a tattaunawa kan wani ya kama irin waɗannan yace ma suna suna cikin sunna dan kada ya zo kai baka san abin da as sunna ba sai ya mace ka ya kada ka cikin irin waɗannan matsaloli dan haka sunna dai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce in an yi umurni sai ta zama to za ta fassara abin da Allah yayi umurni in babu shi ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai mai wani bayani wanda babu shi a alkur'ani an zo an yi wahayi an ce ya aikata duk da cikin suna inkarin wannan su ce ai Allah bai yi wa shi wahayi ko ko hadisul qudusi ko ba haka ba hadisul qudusi kamar hadisin nan na azumi kullu amalin libni adama ko illa sawm fa innahu li wa ana ajri bihi sai to wai wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba aiko jibril ba kuma an ce an yi mai wahayi kuma wannan wahayin da an kai mai shi zai yi magana da lafazin shi amma wahayi ne daga Allah to kaga an kai hakan ga duk da yake dan su ba malamai suna ganin da lafazin shi da kuma ma'anar shi duk daga wajen Allah suke amma ba a umurce mu yi ibada da shi ba kamar yadda ake ibada da alkur'ani to sace maka to kaka an kai haka ga ko ko ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman sai su ce to kenan hadithul qudsi ya hi qur'ani kai ko sai kai shiru ba ka da amsar da zaka bayar ce to kaga yan qur'ani ne nan fa suna da matsala ba san yadda zamu yi ba a babu wani abin matsala a'a shi Allah yadda ya ga dama yake yin wahayi ba kai na zaka tsara ma yadda ake yin wahayi ba Allah ya ce wa ma kana li basharin أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كاغني in Allah ya ga dama sai shi magana da mutum kai tsaye Allah ya magana da Annabi Musa alaihi salam ko bai magana da shi kai tsaye ba Allah ya ce wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin bi khabarin aw ajru ala an-nari huda bi qabatin aw ajru ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya Musa إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى حزوا كرشان قصة دم مغنى واتيتي مغنى الله شي تو وانا مغنى تافي القرآن القرآن إذا أكتبه جبريل يكاو أكوي واسطة كباب shi kuwa ga magana ta tsakanin Allah da annabi Musa direct wacce ce tafi daraja kaga ba haka nan bane ake nuna cewa dan an aiko Jibrilu ko ba a aiko Jibrilu ba magana ba ta da kiba ko ba ta daraja ina fatan ku fahimce ni waɗannan mutanen suna da shubha sai ku sai da ku ku musu raddi dan haka ai hatar abinda muke son mu ce anan shin menene sunna sunna malamai sun kasa ta gida biyu ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata in dai suna daga cikin aikin shi na manzanci to an ce mu koyi da su waɗanda ba su cikin aikin sa na manzanci ba dole bane sai mun yi wato mun yi koyi da shi a cikin waɗannan abubuwa ko ko abubuwan da anka keɓance aka ce to shi kadai aka ce yayi wannan an ce yayi mata fiye da hudu mu ko an ce mu tsaya ga hudu ko ba haka ba to dan haka waɗannan ababen su ba ba za mu sa su cike ba ina fatan kun fahimta to dan haka wannan firqa ta samo asiri tun daga wani lokaci shin wai yau ne aka fara samun su shekara talatin ko arba'in ko waye a fara samun matsala a musulunci kan matsayin hadisi sai mun koma tarihin musulunci tun daga farko tun bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura an samu sabani tsakankanin sahabbai wane ne zai zama towa khalifa jiya mun kawo muku karatun da ya gabata daga baya mun ga muku cewa abubakar akwai ayoyin da suke nuna cewa shi ya cancanta ko ba haka ba sai aka samu waɗansu suna ganin aliyu shi ya fi cancanta saboda shi aliyu surkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hujjar su ko eh to shi abubakar ba surkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane idan mutum ya baka dami yake gare ka to idan ka bashi dami kake da shi to ya an kai shi abubakar ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ma surkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya banza to su yan shi'a suka ce ai abu wato aliyu yafi yafi zamantowa shine mafi cancanta da khilafa da ba a bashi ba sai suka ce an ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sahabbai sun kafirta sai mutum uku su kadai abu su kafirta ba wadan suka ce a'a mutum biyar wata riwaya ta ce mutum bakwai riwaya wadda ta kawo adadi mai yawa ita ce riwaya da ta ce mutum goma sha biyar ne abu su kafirta ba kaf to a nan daga nan ne matsalar waɗannan 'yan ƙur'aniyun sun kawo samun matsala aka samu matsalar su domin duk hadisin da ba daga ahalul baiti yake ba dan shi'a bai imani da shi ba in ka ga dan shi'a ya karanta ma hadisi na sunna to dan shi kafa ma hujja da shi ne ba dan yayi imani da shi ba dan haka kenan duk hadisin da a cikin sahihul bukhari ko sahihu muslim ko tirmidhi ko ibnu majah ko abu dawud ko littafin hadisi in dai ba daga aliyu bane to su a wajen ishi a ba hadisi bane don kafirai ne suka rawaito su don waɗannan mutane sun kafirta kaga daga nan ashe kashi sai mu ce tara na sunna gaba ɗaya a wajen in shi'a ba hadisai bane kaga ana kusa ga mi ana kusa ga ba za a aiki aiki da hadisi ba daga nan aliyu ya samu matsala aka je aka yi yaƙe yaƙe aka yi ma'arakatu suffin tsakanin muawiya da aliyu aka samu matsala ko ba haka ba ƙarshe bayan an je an yi yaƙi tunda sahabbai sun yaki tarihin safi tarihin sahabbai ne suke kawowa su ƙara ƙaryace ƙaryace don saboda su nuna wani bai tare da wani wani bai tare da wani khawari sai suka fita daga ali suka bar shi to da aka je wajen tahkim suka ce ai matsala ali ya yarda da an ka daga alqur'ani mutanen muawiya suka daga alqur'ani ko ba haka ba suka ce aje ai tahkimi suka ce to dan haka shi ko Allah ya ce innal hukmu illa lillah dan haka da aliyu da muawiya sun kafirta gaba daya kaga daga nan duk hadisin da za a ruwaito in dai daga wajen aliyu ne ina fata mun ce ni ko ku daga wajen da khawarij ba za su yarda da shi ba da haka su ma sai suka yi watsi da kashi wato kaso mai yawa na sunna wanda ba su yi imani da shi ba suka je karshe suka kafirtar da aliyu aka je dai aka tattauna da wasu daga cikin su aka tura ibnu abbas radiyallahu anhu ya je tattauna da su ya jawo waɗansu shi na sun kace mishi ai Aisha ta saba ma Aliyu an je an yaki an kama ta wannan fursunan yaki ce yace cikin kuwa zai yarda a ce ya kama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ta boya kuma Allah ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada suka ce to ai Aliyu ya hakkamar da rijal Allah ya ce inil hukmu illa lillah yace ba haka nan bane ba ku fahimta ba a'a ana ba mutane hukunci wani lokaci wancan hukunci na Allah ne su ma waɗannan za su yi hukunci ne da abin da Allah ya hukumta don an ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in dai har cikin aure ana ba da dama a turo waɗansu to balle ma al'amari da shafi jagorancin al'umma to nan aka samu da yawa daga cikin su suka dawo ina fata an fahimce ne saboda ba su da fahimta amma waɗanda ba su dawo ba da hadisan da an karwaito wajen Aliyu da hadisan da aka karwaito wajen Muawiya da waye da waye su duk su yarda da su ba gaba ɗaya har shi amma suna ganin duk hadisan su kafirci ne ba za su yarda da su ba ina fatan kun fahimce ne to haka ake tafi haka ake tafi ana samun matsala ana samun matsala waɗansu suna ta watsar da hadisai suna ta watsar da hadisai suna ganin waɗannan ba a aiki da su har aka zo a yi inkarin wannan sunna kaza a ce ba a yarda da kaza ba ba a yarda da wannan ba ba a yarda da wannan ba sai mu'tazila mu'tazila su ko da suka bayyana bayan waɗannan su ma sai suka nuna cewa ba za su yarda ba da waɗansu hadisai su ko aqidar su da hankali da nafsi ba tare suke ba an gane ni idan aya ta ce kaza ko hadisi ya ce kaza sai hankali ya saba mai to ba za a gabatar da hankali mu ko abinda muka sani za a gabatar da nafsi akan hankali ko ba haka ba sai suka zo suka watsar da ayoyi da dama su ce maka babu azabar kabari tunda wani mutum ba cikin kabari ake turbude shi ba to za a yi azabar kabari ko ba haka ba su ce ma in zaki biyu suka zo wannan ya ci wannan wannan ya ci rabi shi kenan sai aka dauki to yana ya mai azabar kabari babu azabar kabari ina fatan kun fahimce ni to ana nan ana nan mu'tazila wannan tun farkon musulunci nake gaya muku imamu shafi'i a cikin littafin sa ar-risala bayan waɗannan matsaloli sun faru ga shi'a an taho ga khawarij an taho ga mu'tazila kowa yana inkarin sunna gwargwadon abin da aƙida shi ta bashi sai aka samu waɗansu imamu shafi'i ya ce na haɗu da wani sai ya ce mini a ni abin da nake gani duk waɗannan ayoyi ko hadisan gaba ɗaya a watsar da su tunda shi'a an samu waɗanda ke kirkira hadisai na ƙarya daga cikin su wajen waɗancan mu'tazila akwai hadisai na ƙarya kuma ba aiki da su wajen khawarij to kawai mu riƙe littafin Allah subhanahu wataala da shi za mu fara aiki Imam Shafi'i ya mutu shekara hijira tana da shekara ɗari biyu da hudu kenan kafin ya mutu ya haɗu da wannan mutum hijira ko tana da shekara 1438 kenan a takaice wannan aqida ta kai shekara 1200 da abu a duniya amma mu muna nan zamani sai ana ce a'a wannan aqida kwanakin nan ne ta bayyana ai Najeriya na ta bayyana kaza kaza kaza kaza ba gaskiya bane to Imam Shafi'i da ya tattauna da wannan bayan bawan Allah sai ya zamanto ya kawo mai hujjoji hujjojin zamu zo mu kawo shubuhohin su sai mu ga irin ababen da ya kamata a yi musu raddi akan su Imam Suyuti ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wato sunna ya yi lissafi wanda ya mutu hijira tana da shekara ɗari tara da goma sha ɗaya. Kun ga kenan ko yanzu za mu yi lissafi ɗari tara da sha ɗaya sai mun samu kusan shekara ɗari hudu da rasuwarsa. Ko ba haka ba? To idan muka duba ya yi lissafi ya sanya mai suna Miftahul Janna fil ihtijaji bis sunnah. littafi ne yayi kan raddi ga waɗanda suke inkarin sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 400 da suka gabata ina fata an fahimce ni ya kawo dalilai wanda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na sunna na yanzu Abdul Muhsin Al-Abbad wanda yake shine babban malamin hadisi yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya kuma a yanzu ba shi na raye yana bada wato hadisi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce yana karantar da hadisi yake cewa wa munzu shi lokacin da ya muqaddima ta littafin ba shi Imam Suyuti ba shi wannan malamin yace wa munzu azmanin ghabira tun lokutan da suka gabata su ne ghabira hatta yaumina hadha har yau din da muke ciki tunda yana raye a yanzu yace wato ta wato ta'rifu sunna li hajamat sunna ana kawo mata hari ana inkarin ta hajamat hari daban-daban hajamatul a'da hari na makiya min manyan tamuna ilal islam ga waɗanda suke iddia'in su musulmi ne suna cewa su musulmi ne ko ba haka ba wa min ghairihim da waɗanda ba musulmi ba kaga imam suyudi shekara 400 shekara 400 yau ne ba yau bane to dan haka shine muke son mutane su fahimta wannan aqidar lokacin da ta ƙara samun ƙarfi a duniya don dama duk aƙidar da ka sani mafi yawanci tana na rubutu cikin littafai waɗanda za su tallata ta a kasuwa da gidan rediyo a babu amma wani wanda yake son a san shi yayi karatu sai shi ɗauko mas'ala mukhtalaf fiha don malamai sun tafi kan kaza shi sai shi ɗauko wannan ka'ida akwai abu da ake cewa khalif tu'raf in kana son a san ka ka saba ma abin da mutane suka sani wani mutum ya zo zai aikin haji sai tuna da ka'ida khalif tu'raf sai je rijiyar zamzam kawai sai fara hisari idan mutum ya fi tsari akwai matsala ko babu sai aka zaburo aka kama shi aka juyar da shi don hajjin nan sai da an kai tafira kai jama'a wani mutum ya yi tsari cikin rijiyar zamzam shi alhamdulillah ya samu sunan shi ya yaɗu ga duniya to da haka shi ganin yake ba yadda da aishi ya sai ya kawo afkar waɗanda babu su lokacin da turawa suka kai hari a ƙasar indiya suka yi muna suka yi makasashen mulkin mallaka daga nan sai suka samu waɗansu sababbin waɗansu masu waɗanda ake ce ba wato su suna dangantuwa zuwa ga musulunci amma hakikatan suna son su rusa musulunci ne don su turawa don musulmin da zai rusa musulunci za su taimaka mai sai aka same su ne suka kirkiro wannan akida daga cikin su akwai wanda ake kira Abdullahi Al-Jakralawi bayan wannan akwai Khawaja Ahmad Amin akwai Hafiz Muhammad Aslam ina fata an fahimce ni akwai Gulam Ahmad Druze waɗanda mutanen su ne suka kirkiro aƙidar a ƙasar hindu zabalin lokacin da ingila ta yi ma wato ingila ta yi ma indiya mulkin mallaka waɗannan mutanen sun yi littattafai sun yi inkarin cewa alƙur'ani ba zai zamanto ba wato a haɗa shi tare da wani abu daga nan sai aka samu ƙungiyoyi guda hudu a ƙasar indiya akwai firqata firqata ummat muslim ahli zikri wal qur'an kaji sunan su firqat ummat muslim wai al'umman musulmi ahlu dhikri wal qur'an su sun tsaya da dhikri wal qur'an ina fata an fahimce ni sai an ka samu wata firqa ita ko sunanta firqa ummat muslima su umma muslima ne kenan su babu ruwansu da wani abu da ba alqur'ani ba an ka samu wata firqa sunanta firqatu tulu'il islam an gare ni wai firqa ta bulughul islam wato isar da sakon musulunci su busu yarda ba da waɗannan ko kuma tulu'il islam musulunci ya kullo irin ba musuluncin da aka saba ba aka samu wata firqa ita ko sunanta firqa tahrif ta'mir insaniyat wai firqa ce wanda take motsar da aikin alkhairi a cikin mutane to kaga waɗannan su ne ƙungiyoyi guda hudu da suka faru tsakanin India da Pakistan don su yada wannan aƙida ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai aka zo kasashen larabawa mu matsalar mu da an ce mutum ba larabe ne magana ta kare mun yarda da shi akwai waɗanda larabawa ne amma suna ɗauke da wannan akida daga cikin su akwai waɗanda ake ce ma uda ba'u an gane ni literar daga cikin su akwai babba wani da ake ce ma doktor zaki mubarak wannan doktor zaki mubarak babban mailimci ne ya rubuce rubuce amma bai yarda da alkur'ani ba yayi suka cikin alkur'ani cikin ababen da alkur'ani ya zo da su akwai doktor tsaha hussein wanda makaho ne ya samu doktora a kasar wato misra sannan aka tura shi ya je kasar faransa ya samu doktora da suka ga shina da ilmi sosai sai suka aura mai ba faransa kamar yadda aka aura ma sangor kafin sangor ya je a kamar yadda aka aura ma abdullahi wat batura kamar yadda shugaban kasar cote d'ivoire na yanzu alasan watara aka auren mai da batura saboda bi saboda a mallake su su zo su yi turawa aiki a kasashen mu ina fata kun fahimce ni tsaha husaini ya zo ya yi karyatar da kissoshi da dama na waɗanda a cikin alkur'ani akwai tawfiq hakim shi ma ya zo ya karyatar da waɗansu kissoshi akwai kamil wani doktor ma doktor kamil malami ne amma suna ne kamil kaga ko duk wanda ya karanta alkur'ani ai ba kamili bane wannan lalatacce ne sannan kuma akwai ash-sheikh mustafa abdurrazzaq kaji wai sheikh ake ce mai mustafa abdulrazzaq malami ne na wato mai karantar da falsafa wai filosofi yake karanta suwa shi ma ya zo ya karanta da wadansu abubuwa akwai wanda ake ce ma ahmad khalaf shi ma ya zo ya karanta da wadansu abubuwa duk dai sun zo suna ta ƙaryatar da kissoshin da sun ka zo a cikin alkur'ani a ƙasashen larabawa kuma larabawa ne kuma manya manyan ma'ilimta ne da haka ana tafiya ana tafiya ana samun matsaloli a kasashen larabawa mi ya faru sai aka samu waɗanda sun kai inkarin sunna waɗancan waɗansu ababe na gaba ɗaya sun kace sunna ba ta daga cikin wato wato masdar na shari'a wani daga cikin su ana kiransa Muhammad Tawfiq Sidqi yace ba mu buƙatar sunna kawai alqur'ani shine za a aiki da shi aka zo aka samu Muhammad Aburiya shi ma zo yace waɗannan ba za a aiki da shi ba akwai wani tabib shi ma ana kira ne Abu Shabi yace shi ba a aiki da sunna Ahmad Zaki yace ba za a aiki da sunna ba kaji wani shi shi kuma sunansa Dr. Ismail Adham yace ba za a yi aiki da sunna ba duk adina aiki da ita waɗanda duk manyan manyan ilmi tani kasashen Larabawa akwai Muhammad Abu Zaid Ad-Dimanhuri shi ba wanda yace ba za a yi aiki da sunna ba to kaga kaga ashe ba yau bane waɗannan abubuwan suka fara in muka dawo waɗanda sun kai inkarin sunna gaba ɗaya akwai wani babban fitaccen lauya a ƙasar misra ana kiran shi muhami ahmad afendi safwat ya ce duk waɗannan hadisan ku daina aiki da su journal ne ba aiki da shi akwai wanda ake cewa husaini amir shi ma marubuci ne yace ba aiki da su akwai zainab ahmad wata mata ce ana kiranta zainab ga ta da sunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tana inkarin sunna kamar gayinmu ga su an haife su a lidar ɗiyan musulmi amma sun canza sunaye sun zo su sa sunayen kafirai akwai as-sahafa al-masihiyya gidan journal na wato kiristoci da aka san misra duk waɗannan sun yi inkarin sunna ba yau ne aka fara ba sannan aka samu waɗansu daga waɗanda suke malamai ne amma suna inkarin sashe na sunna kuma manya-manyan malamai ne in muka ɗauke su a wannan tsari akwai wanda ake cewa muhammad rashid rida yana da tafsiri babba tafsirul mana lifsan mu iya kai mujalladi arba'in ko talatin amma shi ma ya yi inkarin waɗansu hadisai waɗanda suka zo wani ɗalibi ɗan ƙasar burkina ya rubuta majistar a ƙasar sudan akan wannan har ana kiran madrasar su almadrasatul aqliya madrasa wanda ke aiki da hankali don haka hadisi in ya ci karo da hankali sai a aji hadisi daga ciki akwai ahmad amini daga ciki lokacin da mu'ammar al-qazzafi ya karbi mulki yana matashi ya so ya inkarin ayoyin sauran ababe na hadisai sai da aka tura lajina ta malamai ta duniya gaba ɗaya ta je ta tattauna da shi wanda shek abubakar mahmud gumi na daga cikin waɗanda aka tura ina fata an fahimce ni ya haɗu da wannan matsala daga baya lokacin da zai zo a Kano sun ce ya tuba ya ce wannan magana ya jaye ka ko ba haka ba sannan akwai Abdullahi Anan akwai Muhammad Shaltut Muhammad Shaltut Sheikhul Azhar ne shugaban jami'a Azhar amma akwai hadisan da yayi inkarin su karara kadibi babban malami to kaga wani in ya ga wannan sai ce kai sunnan nan fa ya kamata a dibe ta akwai Ahmad Fauzi akwai Sheikh Muhammad Al-Bakhir sannan kuma akwai Abdul Muta'al As-Sa'idi waɗanga manya-manyan ma'ilimta ne na duniya waɗanda sun yi inkarin suna sashe daga cikinta ina fata kun fahimce ni wanga duk agurguje ne nake baku to sai mu dawo a gida in nace a gida mu ko mu dawo Nijar da Najeriya a Najeriya an fara samun matsala zamanin matatsi ne a garin Kano an samu wani malami da ake cewa matatsi ne mai wa'azi wanda duk yayi kaza sai ce tasi ne bai jan Hausa wai Allah tsine kenan waɗannan sun kai inkarin sunna suka je suka yi yaƙe-yaƙe har abin sai da ya kai yana kashe mutane aka tura sojoji har film ina gani akwai wani film da ake sawa na na mataski ne ina fata an fahimce ni aka zo aka yake su aka karkashe saura saura suka gudu ko ba haka ba gidan nashi aka rusa shi aka mai da shi makaranta na taba ziyarar gidan nashi ma gaba ɗaya da miji a Kano sannan kuma bayan wannan wannan aqidar wannan lokaci sai ta kwanta don zamanin baban gidan in ban manta ba sai aka samu kuma wani malami a garin Kaduna ana kiransa malam Usman dan gungu babban ɗalibin gumi ne ya yi karatu sosai yana da fahimta sai ya ƙirƙiro wannan akida yana tare da ahlus sunna da ɗan ɗariƙa ne yana tare da ahlus sunna sai ya ɓalle daga farko sai ɗauki akidan mu'tazila duk hadisin da bai dace da aya ba ba mu aiki da shi ko ba haka ba wanda ya dace da aya za mu yi aiki da shi wannan kuma ƙarya ce suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kiro hadisi ce wai kullu hadisin wafaqa alkitabu wa sunna ko kullu hadisin fa a'iduhu ala kitabillahi duk maganar da faɗa ku gitta ta ku duba gani in ta dace da maganar Allah to ai ba kowa ne yake gane yadda za a hada ayar da hadisi ba ina fata kuna fahimta ta to shikenan dan gungu sai ya balle daga ƙarshe zamanin abata aka samu matsaloli aka kama shi aka rusa gidansa da ya fito sai ce duk hadisi ƙarya ne kuma aka ce lama har yanzu dan gungu yana rayi ana tafiya ana tafiya ko ba haka ba sai aka zo kuma aka samu wani malami a Kano shi ko ana kiransa malam Sale shi kuma yanzu ya zo ya dan Qur'aniyun ne amma ya fitar da tashi firqa ya saba ma dan gungu yanzu haka dan gungu bai yadda da wannan ba yana cewa shi wannan mutumin ba ma musulmi bane don dan mission ne wai turawa suka turo shi ya aiki professor na na English ya san literature ka san mutumin da ya iya zance ya san da ake sarrafa magana ba ba ba abin ba wato ba abu ne mai wahala ba shedan ya sauki irin waɗannan mutanen ina fata kun fahimce ni to dan haka ne kun ji inda waɗannan akidodin aka tafi da su ana kirkiro su yau da gobe turawa suna taimakawa waɗannan akidu su samu yaduwa a cikin duniya amma abin da nake so a yanzu akwai akwai manya-manyan shubuhohin da suke kawo waɗanda in baka da ilimi kai tsi za su tafi da kai za mu yi bayani gwargwadon abin da Allah ba mu na farko sai sun ka ce ai hasbuna kitabullah in za su fara magana da kai sai su ce maka ai littafin Allah ya ishe mu ko ba haka ba menene dalilin su Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay mun sabaka maka da littafi ma bayanin komai da haka alqur'ani bai bukata sai an tafi wani wuri ina fata an fahimce ni in ka ce musu a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bayani sai ce a'a bayanin alqur'an bayanin alqur'ani ya kamata yanzu namna suke samun sabani don an ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi sun kace fil kitabi fil kitabi an kace me cikin kitabi cikin littafi da haka kace kace cikin hadisi sai su ce kuma Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum sai ka yi shiru shi su tambaye ka shin shi annabi da wani littafi ya aiki sai ka ce qur'ani sai to kai kaga an ka samu buhari da muslim da tirmizi da ibnu majah da abu dawud da waye da waye da waye babu karatu babu bincike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi da ɗaya daga cikin sahabban sa rubutu ana kiransa abi rafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ulfiyanna ahadakum bazan kada in yi sake in samu ɗaya daga cikin ku muttaki'an ala arikatihi yana zaune akan gadonsa ko karagarsa ko ba haka ba ya'tihi al-amru min amri al-amri wani daga cikin al'amurra na yazo masa mimma amartu bihi wanda ne umarni da shi aw na haitu anhu ko ni hani da shi yaqulu sai ce la adri akwai wata riwaya la nadri ta riwaya ta Abu Dawuda ma wajadna fi kitabillahi tabana abinda muka samu cikin littafin Allah da shi zamu aiki shikenan mu qur'ani kawai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'jiza Imam al-Hakim da Imam Abu Dawud su suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi mu'jiza ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san za a samu irin waɗannan mutane to kai yanzu ya zaka mai raddi in yace hasbuna kitabullah littafi al-Qur'ani ko zamu aiki da shi sai mu ce ma to mai sauki ne na farko kana sallah ko baka sallah kana yin sallah ko baka yin sallah yace yana yin sallah mu ce to raka'o'in sallah ai na ka gane su duk ƙaryar da suke yi cikin raka'o'in sallah sai dai ai tawili babu sai ce maka a ai an ce alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba sai mu ce ja'ilil malaikati Allah ya sanya malaiku uli ajnihatin ma abuta fikafikai masna bibbiyu fikafikai malaiku sune sallah to mun bar maka biyu wa thulatha ko ba haka ba da uku mun ji magariba wa ruba'a da hudu sai ya ce maka hudu din nan الظهر لا أثر إشاء رباع الله يتي الله بيتي رباع ورباع ورباع ina fata abincin kuma idan aka je wajen fassarar mata nawa mutum ya Allah halatta mutum ya aura sai su ce kana iya mace goma sha takwas dan Allah ya ce masna bibbiyu kuna fahimta ta wa thulatha da uku uku nawa kenan goma ko wa ruba'a da hudu hudu sha takwas haka yake cewa to amma can da aka zo masna sai ce biyu wa fulasa sai ce uku wa ruba'a hudu ya aka haka ina fata kuna fahimta ta to dan haka kaga duk ababen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai dai a ce ayi tawili tawilin da bai karbuwa shi yasa sai suka samu sabani tsakankanin su za mu zo mu yi bayani irin sabani da suka samu na biyu hujjar da suke kawo sai su ce ai sunna ba wahayi bace ko ba haka ba ce maka ai sunna ba wahayi bace ina da aka yi wahayin ta a'a sunna wahayi ce domin Allah bai ce duk wahayin da zai yi ba sai ya turo jibrilu wani lokaci shina yin magana da annabawa babu wasifa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha ka saba ma alqur'ani dan alqur'ani bai ce in Allah zai turo wahayi ba kullum sai ya turo mala'ika ƙarya kake yi kayi ma Allah ƙarya domin nan gashi an Allah ya yi magana da annabi Musa ba tare da wasiƙa ba a ina kai ko ka samu cewa ba ba za a samu wannan ba ina fatan kuna fahimta ta hujjar su ta uku sai su ce a'a shi annabi sallallahu alaihi wasallam da miye aiki sai a tambaye ka zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai risala kace babu akwai buhari babu akwai muslimu babu akwai tirmizi ka saka suke bada tafadi babu to shi annabi bai aiki da su ko an ka zo an ka ce ku yi aiki da su ya an kai sai mu ce a menene sunna sunna abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi Buhari bai ce mutane ku zo ku ga yadda nayi sallah ba cewa ga yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah shi ma Tirmidhi cewa yi ga yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah shi ma Muslim cewa yi ga yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah abinda suka faɗa kenan dan haka in an ka rubuta wasiƙa ka ce wani zo rubuta min wasiƙa yana yiwa ko bai yiwa misali yanzu a ce mutum a rubuta wasiƙa da sunan shi ya faɗa a rubuta maganar wace maganar shi ce don haka abin da annabi ya aka ce ko ya faɗa don an rubuta ba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai aiki da kaza ba a ba wai babu su bane a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi akwai su shi ya faɗa aka rubuta shikenan ina fata kuna fahimta ta dan kaso sai da hankalin mutane wani lokaci sai su ce maka to yanzu abin da muke so da kai tun da ka ce haka nan ita sunna shirka ce kun san komi a shirka Allah ya ce ba a haɗa alƙur'ani da wani abu alƙur'ani wahayi ne na Allah ita ko sunna wani abu ne za a haɗa da alƙur'ani kaga kun san mushrikai shi yasa sai ce ku kafirai ne su kan fitar da mutane a sunna wa ga shirka ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah Allah ya ce yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu satami ahaqqu an yurduhu ku yarda da shi ciwa shi Allah ko shi annabi ya kamata ya ce an yurduhu ma amma saboda yarda Allah ita ce yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai ce an yurduhu don kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ku bi abinda nazo da shi kar ku rarraba ku ce wannan kaza wannan kaza wannan kaza ina fata an fahimce ni dan haka cewa wato wani abu wanda ba alkur'ani ba shirka bane kai da kanka cikin kiran sallah kana jin an ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah nan ma shirka ne an kai an hodi Allah an hodi annabi nan ma shirka ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimar da ake shiga cikin musulunci da ita ne ita ba wannan shirka ce ina fatan kuna fahimta ta tunda ba a hada Allah da wani to ga kalmar shahada a hada Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai ya kawo maka wata shubha in ka in ka kare da wannan sai ya ce maka to dibo shi hadisi matsala sai mu matsala hadisan nan abin da yasa ba mu gane musu ba suna kawo sabani cikin al'umma waɗansu malamai su ce abu kaza haram na waɗansu malamai su ce kaza abu kaza wajibi na to wani ne za a bi ko ba haka suke cewa ba za mu zo insha Allah ta'ala karatu na gobe in Allah ba mu iko za mu kawo dalilan da yasa malamai suke yin sabani saboda ku zamanto cikin ilimi akan abubuwan da suke faruwa me yasa malaman tafsiri suke sabani me yasa malaman fiqh suke sabani me yasa malaman hadisi suke sabani in Allah ya so zan ishara zuwa ga wannan to nan sai ce maka ai akwai matsala wane ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza a zo a rike alqur'ani kawai ya aiki da shi sai a samu hadin kai sai mu ce musu ba haka ake nufi ba Allah ya faɗi cewa sabani za a yi shi walau sha'a rabbuka لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين sai an yi sabani to sannan kuma mu mun ji mun bar muku cewa ba shi rika sunna shi ne sawo sabani ko to mu zo ga sallar waɗan qur'aniyun waɗansu suka ce in za ka yi sallah ka yi asuba raka'a biyu kayi azhar raka'a hudu kayi la'asar raka'a hudu kayi magriba raka'a uku kayi isha'i raka'a hudu ko ba haka ba babu wannan alqur'ani amma a hadisi suke aiki da shi kaga suna aiki ne da hadisi a fakaice shi yasa wadansu daga ciki suka jawo suka ce su ba za su bi malam Usman dan gungu ba dan ya kuma yana aiki da hadisai shi wanga salike yace a'a sallah tunda ba a hudu da za a yi ba babu zance a yi raka'o'i kaza kaza kaza kaza to su su ce fa bi hudahu muqtadi su ce to ai Allah bai yi bayanin shi ba fil kitabi Allah yake in an ce annabi ya koyi da su dole sai an yi bayanin cikin littafi shi ko bai da wannan shi yasa yake zagin wancan ina fata kun fahimce ni sai aka zo aka samu waɗansu suka ce a'a cikin yan qur'aniyun abinda as-sallah shine kai raka'a guda tunda Allah ya ce warka umma arraki'ina tunda bai hudu yadda ake sujada ba da kai raka'a guda ya isa waɗansu suka ce a abinda ake nufi da sallah ka zo ka yi tsaye cak ina fata an fahimce ni allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin suka ce idan ka zo shikenan sai ka zo ka yi tsaye sai ka dubi gabas a nan Nijar muna da irin waɗannan mutane ana kiransu ƴan tsaf in ka ce maraɗi akwai waɗansu da ake ce ma ƴan tsaf shine ƴan tsaf a zo a dibi gabas ya an ka zo aka ce Allahu akbar sai a dibi gabas shikenan dama Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ku tsayu kawai an tsayu shi kenan an kare sallah akwai ta sekondi biyu akwai ta sekondi biyar an kare sallah ina fata kuna fahimta ta daga cikin su akwai waɗanda su yanzu abinda sun ka dauka ana jumu'a ko ba haka ba ai raka'a biyu waɗanda sun ka ce a'a ba juma'a za a yi ba azhur za a yi raka'a hudu kaga sun samu sabani tsakankanin su ko ba haka ba daga cikin su akwai waɗanda sun ka ce a'a za a yi azhar kuma za a hada ta da juma'a ina fata kun fahimce ni sannan kuma daga cikin su akwai waɗanda sun ce ma yin sallah ma yanzu bai dace ba don wanda duk ga yin sallah ya zan dan iska tambadade ne duk kuma cikin yan qur'ani yankin nan ina fata an fahimce ni aka tambaye shi to kai aka rawaka Allah yanzu mutum a ce ya daina yin sallah ya bar zakka ya daina kaza yace ba ku gane alqur'ani bane Allah ya ce wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka sai yaqini ya zo ma yace in ba dan da kuke mahaukata ba akwai yakinin da ya wuce alkur'ani alkur'ani shine yakinin ya zo ma kuma ka zo ka ce ka ce ka bar alkur'ani ka ce ka kama wani kame kame matsala sun daina yin sallah sun daina yin zakka to anan abin tambaya me yasa su da suke iddia'in in sun rike alkur'ani ba a samu sabani gashi aka samu sabani tsakankanin su me yasa suke kafirtar da junan su saboda mi saboda ba su fahimci alkur'ani ba amma sallah ta musulmin duniya baka jan wani limami ya ce maka raka'a biyu zakai ko raka'a ɗaya duk musulmin duniya sallah wadda an ka ruwaito Imam al-Bukhari da malaman hadisi suka ruwaito duka gaba ɗai sun ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yake musulmin duniya gaba ɗai in sallah ta tashi raka asubi suke yi ko ba haka ba azhar raka'a nawa muka yi hudu ko akwai inda ake yin biyan nan cikin yamai babu la'asar fa hudu magariba uku isha'i saboda abin haka aka ruwaito kuma tabbasa ki amma su da suka rike qur'ani gashi nan wani ya sallar wani baya yi wani ya raka'a guda wani ya zo ya tsaye wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza Allah ya gane da mu to sannan kuma daga cikin shubuhoyin da suke kawo sai su ce to ai an ruwaito sunna da ma'ana ai wani wuri a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani wuri a ce zahaba wani wuri a ce masha wani wuri a ce kaza to ya za a yi duka waɗannan abubuwan to wace ta kalmar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sai mu ce a'a ma'anar ake so in an ce ga yadda ya ruku'i ko da jumla dubu ne suka zo in dai ruku'in suka faɗa abinda aka bukata a isar da sakon domin shi hadisi ba a ce an ba mu izinin mu yi sallah da shi ba wato ba a sanya shi ya zama to ibada gare mu ba a cikin sallah ina fata kuna fahimta ta to sai yazo yace maka a'a hadisin annabi shi na cikin alqur'ani in kana neman hadisin annabi ka koma cikin alqur'ani Allah yace wa qala ar-rasul ya ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ko ba haka ba ka ji hadisin annabi ina fata an fince ni a'a sai mu ce shi wanga alqur'ani ne maganar Allah ce akwai ma'ana Allah yana daukowar mu dan su mutane suka yi magana an gane ni sai shi tabbatar da ita da usulubi nashi za a danganta ta zuwa gare su cewa su suka faɗi maganar amma za a danganta alkur'ani zuwa ga maganar Allah saboda maganar Allah ce shine yayi wannan magana ina fata kuna fahimta ta yanzu da an ce hadisin annabi ne yanzu to an ka ce wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa wal yad'u rabba wannan maganar Allah ce kuma maganar fir'auna ya zaka ce fir'auna fir'auna ce abin shi kashi annabi musa ko Allah a fir'auna shi faɗi wa buga magana amma a cikin maganar wata zo maganar Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fince ni dan haka zan san ka ce wanga hadisi ne ba zan ce hadisi bane wanga alqur'ani ne ba wai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bane ina fata an fahimce ni ana nan ana nan sai dawo ya ce maka to yanzu wannan da ka kawo a sai mu ce maka to Allah ya ce iz qalat imra'atu imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara Allah na ya ce maka ne rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara ko ba haka ba sai mu ce a maganar Allah ce hikaito abin da ita wannan mata take faɗa al'ummomin da suka yaƙi da annabawansu wannan maganar da suka faɗa waɗansu ba larabawa bane amma an kawo cikin alkur'ani da larabci to maganar su ce ko maganar Allah ce kai kana buƙatar ka dawo ka shirya ka bi inda ya dace sai su zo daga baya su ce maka to yanzu duk wannan mun ji shi amma ai shi hadisin nan wai wai magana annabi shi qur'ani ai ba a cewa akwai aya da'ifiya ba a cewa akwai aya sahihiya ba a cewa akwai aya kaza amma wani hadisi sai kaji an ce da'ifun wani hadisi kaji a ce munkar wani hadisi kaji an ce mu'an'an wani hadisi kaji an ce kaza to wannan wani hadisi zamu aiki da shi ina fata kun fahimce ni wannan kuma tana daga cikin shubuhar da suke yawo da ita wai hadisi wai magana annabi wai da'ifi kaji wai wai wani abu da'ifi wai kuma magana annabi wai mu'an'an kaji wai wani hadisi mu'an'an wani hadisi kaza sai mu ce a ba magana annabi bace take da rauni ita magana tana da wanda ya kawo ta haka ne kuma haka ba Allah ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu waɗanda suka ce annabi ya ce su ne muka kalli rayuwarsu wanda aka tabbatar da malami ne bai kirkira hadisi na ƙarya ba sai a yarda da magana ta yi kai kanka idan aka kawo ma labari akwai wanda kai baka nan kana karba ko baka karba kana karba in ka yarda da mutumin in baka yarda da mutumin ba kana karba to in ka ji an ce hadisi da'ifi waɗanda suka rawaito shi ba a yarda da su ba dan an san tarihin su ina fata an fice ni in ka ji an ce hadisi sahihi saboda waɗanda suka rawaito hadisin nan an san tarihin su gaba daya an san malaman hadisi ne ba su yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙarya ina fatan kuna fahimta ta to dan haka wannan aqida ko ko su ce maka a ai zamanin annabi annabi bai aiki da hadisi ƙarya kake yi sallar da ya ita ta hadisi don ita ce an karwaito maganar da ya faɗa ita ta hadisi ita ce an karwaito balle ka ce a shi annabi da kaza ɗaya aiki maganar shita wanda aka ce ya ce ba suna sun ka kirkira mai ba sun ka ce ya ce don haka waɗannan dai mutane a takaice ko ko a ce maka a to ai waɗanda sun karwaito sunna yana yiwa su yi kuskure ko ba haka ba shikenan in yana yiwa su yi kuskure sai an kace duk azubda in suna yiwa su yi kuskure to duk ayyukan duniya a daina su tunda ana yin kuskure ko ba kan bane yana yiwa su yi kuskure amma ba mutum guda ga ruwaitowa ba wane ya ruwaito wane ya ruwaito wane ya ruwaito in guda ya samu kuskure sai mu gane cewa cikin mutum goma in suka ruwaito abu mutum guda da ya ruwaito shi ya yi kuskure idan aka samu hadisi akan kuskure akwai kuskure akan sa a'a Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum muqaddarta mutum guda ruwaito hadisi sai ya kuskure wata hanya gari mu da zama aiki da ita wannan fattaqullaha mastata'tum domin a aiki na shari'a akwai ababen da an san ba haka suke ba amma Allah ce mu yi aiki da su saboda haka ya shar'anta haka ya so shi da adda shari'a ta misali li'ani ana yin li'ani a musulunci ko ba a yi mata da miji suna yin li'ani to idan suka yi li'ani shi miji ya ce mata sai ta yi zina ita ko ta ce wallahi ba ta yi zina ba ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كاغا شي يارنت إذارنت كما الله يتدو أسكيسو شن تكيسو وني بي كسكري با أتكيسو وني بي كسكري با وني ياي to amma duk Allah ya bar su a dan duniya suna matsayin masu gaskiya to yana yiwa in mutum hadisi guda mutum guda ne ya kuskure Allah subhanahu wataala ba zai kama ba dan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan zan ce a ce waɗansu zanadika kafirai sun kirkira hadisai na ƙarya yo in sun kirkira hadisai na ƙarya in baka da lokacin da zaka yin karatu ka gane yadda malamai suka yi bayani ka bi littattafan da aka rubuta shi kanshi alqur'anin zamu zo akwai ayoyin da dole sai an yi karatu aka sani da za a amfani da su ibnu qutayba yayi littafi ta'wilu mushkilul qur'an ya sannan ya littafi ta'wilu mukhtalaful hadith yadda ake hada hadisan imam tahawi yayi mushkilul athar hadisan da kake gani sun ci karo da juna sheikh muhammad al-amir shanqiti ya littafi daf'u ihamil ittirabi an ayil kitab aya 106 sheikh abdul qadir wato arrazi yayi littafi ya sanya masa suna asfilatun wa azwibatun lil qur'an al-azim tambaya dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da biyar na ayoyin da a cikin alkur'ani kana ganin kamar sun ci karo da juna yadda za a haɗa su to wallahi abin yana da yawa amma gobe za mu tashi daga nan yadda za a iya ganuwan mafita sai mu ci gaba da karatunmu da yarda Allah abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya shirya da mu gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh